أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan gaisuwa bayan sallama da taslimi ga shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam gaisuwa da gaisuwa irin ta addinin musulunci muna wa kowa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu iko da dama don zama don ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan kwanukan masu albarka na wannan littafi na muktasar al'agdari wanda yake koyar da mu yadda za mu yi ibada musamman ma mafi girma a cikin ibada shine sallah da sauran masail da suke kunshe da sallah din wanda a sheik abdulrahman al'agdari ya yi talifin sa Allah ya saka mai da alkhairi idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan fasli wanda yake mana magana akan qada'ul fawaid yadda ake rama sallolin da suka kubcewa mutum tsarin yadda ake rama sallah idan ta kubcewa mutum to wannan faslin akan shi muke kuma har mun zo har ƙarshen faslin wanda muka alƙawarin Allah ya bamu iko mun samu zama za mu ci gaba daga babi wanda zai mana magana akan sujudu sahawi ma'ana sujjada na rafkanuwa a menene ake wa ƙabli meye ake wa ba'adi kuma menene ƙabli menene ba'adi to amma gabanin mu shiga wannan ainihin babi na a babu fi sujudi sahawi akwai wani ɗan ƙarin bayani wanda ya kamatu a ce an ambata shi a wannan faslin da wanda za mu fita yanzu faslin fi ƙada ilfawa'id a insha Allah shi za mu fara sannan mu shiga kuma ainihin babin da ke gaba wanda shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai girma kuma babi mafi girma a cikin wannan littafi na babu sahawi a yau juma'a goma ga watan goma ga watan wata mai alfarma wata mai girma wata rabiul awwal watan da aka samar da shugaban halitta sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da goma sha uku ga watan tara watan Satamba a haihuwar miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu a yau insha Allah cikin jeren giyar karatukan da muke gudanarwa cikin wannan masallaci mai albarka a yau shine karatu na halkanmu na ishirin da biyu wannan zaman da zami shine zama na ishirin da biyu insha Allah a wancan sati mun yi zama na ishirin da ɗaya wannan zaman na yau kuma shine zama na ishirin da biyu a bayanin da nace ya kamatu a ce mun ambata shi anan shine a satin da ya gabata mun yi bayanin yadda malam ya gaya mana yadda ake iya yadda ake rama salloli idan sun kubcewa mutum tuna kan sallah guda ɗaya ko sallah biyu ko uku ma'ana a zahar da la'asar ne suka kubce ko ko la'asar da magariba ko kuwa sallolin yini ne gaba ɗaya duk malam ya yi mana bayani a kai to amma wannan wani bayani ne wanda na ga ya kamata a cikin ambata shi a nan shi kuma ma'ana yadda ake biyan raka'o'in da suka kubce maka dan babu yana da alaka da wannan yadda ake biyan sallolin da suka kubce ma to kuma shi ita kuma raka'o'in da suka kubce ma su kuma ya ake biyan su to shine naga ya dace a ce duk da malam mai littafi bai kawo su ba a nan amma ya dace a ce mun yi bayani a kansu sai da za su ba da fa'ida sosai sosai insha Allah. Misali, yadda ake rama raka'o'i idan sun kubce wa mutum. Misali, mutum ne ya zo sallan magariba sai ya riski liman yana raka'ar ƙarshe. Raka'ar ƙarshe kuma kowa ya sani me yake karanta a sallar magariba. Ana karanta fatiha ne kawai kuma a me, a ɓoye ko a bayyane, a ɓoye. to sai ya riski wannan raka'ar ɗaya, raka'a ɗaya ta ƙarshe ta sallar magariba, to ya za a yi rama, shin in ya tashi raka biyu zai kawo a jere ya ce ya rama ko ko ya zai yi to wannan shine bayanin da zan kawo akai da kuma akan sallolin dukan su ma raka'a in raka'a ta kuce mutum to wanda raka'a ɗaya bara mu fara da ɗaya raka'a ɗayan farko ya riski raka'a ta biyu da ta uku a sallan magariba raka ɗayan farko ita ce ta kubce mai raka ɗayan farko kuma liman yana karanta fatiha da sura a bayyane ta kubce da ya zo sai ya tarar da liman yana kan raka ta biyu zai yi zai yi niyya ya shiga tare da liman ya shiga sallah tare da liman kuma a tuna ba sunna bane na manzon Allah idan ka zo ka tara ana sallah ka ce wai sai an miƙe tsaye sannan ka ka bi wannan sallah a duk halin da ka samu liman a halin zaka bi shi in ka samu a sujjada kai ma ka yi kabbara rama kai ma kai sujjada ka bi shi a daidai wannan lokaci in a ruku'u ka tar da shi ka bi shi a ruku'u in a sujjada ne a sujjada kada ka ce wai labudda sai ya miƙe tsaye wai ka bi shi a tsaye a'a duk halin da ka tar da shi yana kai to a wannan halin za ka bi liman a kai idan mutum ya tarar da liman ya riski sallah an riga an gudanar da raka'a ta farko a sallar magariba sai riski raka'a ta biyu yana ana yi wannan raka'a ta biyu mai liman zai yi zai zauna zaman tahiya shi kuma kai masa buki kai kuma raka'a nawa ka samu daya sannan liman zai ƙara miƙewa bayan yayi tahiya zai miƙe kawo kuma fatiha a ɓoye shi ne cikwa raka'a ukun liman ya yi sallama ya idar da sallar magariba to kai masa buki kai kuma ya za ka gyara wannan sallar sai aka ce sai kai kuma ka miƙe. Ana ji? Idan ka miƙe sai ka kawo fatiha a bayyane, ka kawo sura a bayyane, sannan ka yi ruku'u, sannan ka yi sujjadu, ka yi zaman tahiya, ka yi zaman tahiya, ka yi tahiya, sannan ka sallame. Wannan shi ne yadda za ka rama raka ɗayan ta kubce ma ta farko a sallar magariba. To, in kuma raka biyu ne fa, raka biyu suka kubce ma sai wacce ka samu ta ƙarshe ita ka samu a sallar magariba ita ɗaya ka samu to nan kuma ya za ka yi a wajen ramawa to ga yadda za ka yi bayan liman ya idar ya sallame ya ce assalamu alaikum rahmatullah ya sallame to kai sai ka tashi ka miƙe idan ka miƙe za ka kawo fatiha da sura a bayyane a fili a fili ka zauna kai kawo raka'a ɗaya a fili idan ka kawo raka'a ɗayan nan ba za ka miƙe ba za ka yi mata zaman tahiya wannan raka'a ɗayar za karanta za ka yi tahiya a wannan raka'a ɗayar sannan ka ƙara miƙewa ka ƙara kawo fatiha ka ƙara kawo sura a bayyane sannan ka yi ruku'u ka yi sujjada ka ƙara yin tahiya ka yi sallama kaga a wannan sallar tahiya nawa aka samu tahiya guda uku zaman tahiya uku kayi da liman ɗaya kai ma ka ƙara kayi kuma guda nawa biyu a ji da kyau wanda ya samu raka ɗaya a magariba dan da yawa ana samun wannan kurakuran wanda ya samu raka ɗaya a magariba yadda zai yi rama wannan rakoyin shine idan ya miƙe raka ɗaya yana nufin ta ƙarshe raka ƙarshe wacce fatiha kawai ake karantawa an fahimta ya ita kadai ya samu ita kadai ya samu an yi raka ta farko baya nan an yi ta biyu baya nan ya zo ya riski liman kila ana zaman tahiya kaga dai bai samu wannan raka ba wacce zai samu ta ƙarshe ta wata ake karanta fatiha kawai dan haka zai tashi ya karanta fatiha da sura ya mata zaman tahiya ya ƙara miƙewa fatiha da sura ya yi zaman tahiya zaman tahiya yana nufin ya zauna kuma ya karanta tahiya sannan ya sallama an bayinta? To, magariba kenan, to sai kuma abin da ya shafi isha. Idan sallar isha ce ita kuma fa, mutum ya zo ya riski sallar isha, ya riski an idar da sallar, an idar da raka ɗaya. Sai ya riski liman yana raka ta nawa, ta biyu, ya samu raka ta biyu, ya sa aka yi zama ta yari shi, ya samu ta uku da ta hudu ko? Wace ce ta kumce mai? Ta farkon nan ko? to yadda zai yi zai tashi idan ya tashi zai kawo zai karanta fatiha ya karanta sura a bayyane sannan ya zauna ya zaman tahiya ya sallama ana ji in azhar ce ita ma haka zai miƙe ya kawo fatiha ya kawo sura a ɓoye ana ji sirran ya sallama to idan kuma da ya zo wannan wanda ya rasa raka ta nawa kenan ta farko a sallar azahar ko la'asar ko isha idan azahar ne da la'asar a ɓoye zai yi in isha ce a bayyane to in kuma ya rasa raka a bifa a magariba a sallar isha da la'asar isha ko la'asar ko kuma sallar a wannan azuhar ko a sallar zuhri ko sallar asri ko sallar isha su ne dai salloli masu raka hudu sai ka rasa raka biyu raka biyu ko ka samu ma'ana raka'o'in nan na farko da ake karanta fatiha da sura baka same su ba ka zo ka riski liman ne yana kan zai yin raka'a guda biyun nan wanda ake karanta fatiha kawai to idan liman ya sallame nan kuma ya za ka yi ka gyara ya za a yi ka kawo wannan rakoyin aka ce sai ka miƙe idan ka miƙe sai kai kabbara a baya wa'incan da na faɗi za a rama su ko ba a masu kabbara haka kawai za ka miƙi duk inda ba raka'a biyu ba ce ko ko ɗaya ba biyu ba ba biyu ba ne raka'ar to ba za ka yi kabbara ba ana ji a malikiya a lura da kyau ko da a lura da kyau sallah idan mutum yana sallah raka'a biyu mai raka'a hudu idan ya raka ɗaya idan ya ta biyu ba zai zama tayya ba, to fa in zai miƙe ba zai ce Allahu Akbar ba, sai ya gama miƙewan gaba ɗaya, sannan ya ce Allahu Akbar, ana ji? Shi ya sa kai da za ka ciko, in dai ba cikon da daidai ya yi daidai da ka cika biyun ba ne, to kai ma ba za ka ce Allahu Akbar ba ka wannan kabara ba. An fahimta? Na'am. Don haka yadda za ka rama wannan rakawo'i guda biyu, za ka miƙe, idan ka gama miƙewan sai ka ce mai Allahu Akbar lokacin miƙewa, ka karanto fatiha da Sura a bayyane idan isha ce, ba za ka yi zama ba, kada ka ce wai wancan da na faɗa na magariba ka ce irin wannan hukuncin a'a kowanne hukuncinta daban. an gane dan kawai mutum ya ruɗe ya ce a to ai a magariba an ce a raka ɗayan a mata zaman tahiya sannan ta biyu ma ƙara a'a nan kuma ba irin wancan hukuncin bane a nan za ka kawo fatiha da sura a bayyanin isha ce ba za ka yi zaman tahiya ba za ka ƙara miƙa ka ƙara kawo fatiha da sura a bayyanin in isha ce ka ka kawo raka a biyu cikakku ka yi zaman tahiya ka yi tahiya ka sallame idan a zahar ne hakan nan su ma kawo fatiha da sura a ɓoye a raka ta ɗaya ka ƙaro ta biyu raka da fatiha da sura a bayi a ɓoye haka idan sallah azhar ne ita ma haka in la'asar ne duka a ɓoye su biyun na azhar da lasar in isha'i ne a bayyane ana ji to to idan kuma ka samu raka'a a da ka tashi kawai raka'a ɗaya kawai ka samu raka'a ɗaya ta ƙarshe kuma ta can ƙarshe wata fatiha kawai ake to nan kuma ya za ka yi a sallar isha to nan kuma ya za ka rama sallar yadda za ka yi shi ne, idan lima ya sallame, in ka miƙe in aisha ne, za ka kawo fatiha da sura a bayyane, ana ji? Fatiha da sura a bayyane, lokacin da za ka tashi kuma ba za ka kabbara ba, ka ce Allahu Akbar ba, ana ji? Fatiha da sura ame a bayyane, sannan sai ka yi zaman tahiya. idan ka yi zaman tahiya a ji da kyau wannan dan za ga da yawa mutane suna akwai akwai ana samun mushkilat a cikin wannan ana samun matsaloli da yawa duk da yawa mu wasu su gani suke wannan ba wani abu ne kadai mutum ya rasa sallah barka ji yadda wannan isha take zaka ga da yawa wasu ba yadda na ban faɗan da yawa wasu ba haka suke yi ba ka rasa raka'a uku a sallar isha raka'a ɗaya talka samu mun faɗi yadda za a yi in ka rasa raka ɗaya ko? Mun faɗi yadda za ka gyara in ka rasa raka biyu. To ga wannan in ka rasa raka uku, raka ɗaya tal ka samu. Ana ji? To raka ɗaya ka samu, ka zo ka riski liman. Kuma ma wai shin a ina ne ake iya gane ka riski raka'a? In dai har ka riski liman bai ɗago daga ruku'u ya ya daidaita ba to ka riski wannan raka'a amma matukan liman ya dago daga ruku'u ya miƙe wannan raka'ar ba ka da ita a cikin lissafin rakawoyin da ka samu ka sa ta a ciki minus ma ajiye ta a gefe ba ka same ta ba rama ta za ka yi an fahimta na'am to wanda ya riski sallah isha amma da ya riska ya tarar da liman yana raka'a ta uku amma har ya dago yanzu raka'a nawa ya samu zai samu daya raka'a nawa ta kubce mai uku saboda wannan ta ukun ba ta ba zai same bai same ta ba an bayyana to ko ma dai a sujjada ya same ya dago da sujjadan ko a ruku ko a sujjada ko a mai harkat da na sallah matukar dai ba a ɗaya ya same shi ba ba kuma a cikin ruku ya same shi ba ya dago to bai samu wannan raka'a ba to ya zai rama to ga yadda zai yi idan ya miƙe ba zai kabbara ba zai miƙe in ya miƙe abin da ya sa ba zai kabbara ba wannan ɗayar za ta haɗe da waccan ne kuma na gaya muku ba a takbiri sai biyu sun tuka cif idan ya miƙe zai kawo fatiha da sura a bayyane ana ji fatiha da sura a me a bayyane idan ya karanto fatiha da sura sai ya zauna zaman me zai yi zaman tahiya zai karanto tahiya zai yi sallama ba zai sallama zai ƙara miƙewa to in ya miƙe zai ƙara kawo fatiha da sura ame a bayyane ana ji idan ya zauna idan ya ga kawo na raka zai ƙara zama ba zai zauna ba zai ƙara miƙewa to wannan miƙewa ko me zai kawo zai kawo fatiha kaɗai nan kuma ina a ɓoye an ji da kyau an ji yadda abin yake za ka da yawa ba haka ake yin ba wasu zan ƙara maimaitawa saboda a gane sallar isha ka rasa sallar a magariba a la'asar a za da la'asar wani tunna ba a bayyana ba ne ba za ka fahimta ba amma isha za ka ji kwata-kwata yadda yake yadda malamanmu suka kawo mana a cikin littafai fiƙi za ga wasu da yawa ba haka suke yi ba ka zo sallar isha kuma kai wani ya ce a to ani kullum liman nake bi eh yau da gobe wata ran sai ka rasa wata sallah to ya za ka rama akwai baramakon da in baka yadda ake ba gaba ɗaya sallah ta lalace kai kana ganin kayi sallah ashe ba sallah sai da yadda aka ce ba haka kai ba zan maimaita wannan wanda ya samu raka ɗaya tal a sallar isha yadda zai kawo sauran rakar idan liman ya sallame zai miƙe idan zai miƙe ba zai kabbara ba lokacin miƙe shi yana miƙewa zai fara karatu ya kawo fatiha ya kawo sura a bayyane ya ruku'u ya sujjada ya ƙara sujjada sai ya zaman tahiya daga ɗaya bai kawo amma zai yi mai zaman tahiya idan ya zaman tahiya ya gama tahiya ko zai ƙara miƙewa in ya miƙe zai ƙara kawo fatiha da sura a bayyane ana ji idan ya kawo fatiha sura a bayyane zai mai zai yi ruku'u ya sujjadu guda biyu ba zai kuma zauna tahiya ba wannan zai ƙara miƙewa sai ya kawo fatiha kawai amma kuma nan a ɓoye sirran an gane in ƙara maimaitawa to to alhamdulillah to in kuma sallar azahar ce ita ma haka in sallar la'asar ce ita ma haka ma'anar hakan bambancin kawai wannan za a yi a bayyane wannan kuma za a yi a ɓoye in a la'asar ce misali zan kawo na la'asar da na la'asar da na azahar duk ɗaya ne na kawo na la'asar ɗaya ne kawai da na azahar duk ɗaya ne hukuncin ka samu sallah raka ɗaya ta ƙarshe da liman to in ka tashi ta la'asar ce ko ta azahar kana miƙewa sai ka kawo fatiha da sura a ɓoye sai ka zaman tahiya sai ka ƙara miƙewa ka kawo fatiha da sura ka ƙara miƙewa sai ka kawo fatiha kawai cika kuma a ɓoye idan ka lura nan, eh iri ɗaya ne bambancin ta kawai wannan a bayyana wannan kuma a ɓoye. In ka lura nan, raka biyu ce ka yi, ba ta hiya tsakiya, ba zama ta hiya cikinta, raka biyu a jere, amma ta farko da fatiya da sura ta biyu kuma fatiha kawai am a lura da kyau da wannan to wasu in suka tashi sai su miƙe sai ga mutum ya kawo fatiha da sura ya ƙara kawo fatiha da sura sai ta a ƙarshe sai ce wai to bari ya kawo tunda ya ci a tunanin shi a ƙarshe ya san fatiha ce kawai sai ya kawo fatiha shi haka zai kawo shi kuma addini ba ra'ayi bane abin da ka raina a addini wallahi in baka yi shi daidai ba Allah ba zai ansa ba ko ba uzuri bane ka ce baka sani ba sai daga hanyoyin karatu na ko yanzu ai karatu muke yi amma ka jiba jama'a ko ko ba haka bane yawwa sai wanda ya damu da abin shine zai ji ko shine zai zo ya ji ko ba haka bane wannan shine haka dan haka wannan shine a takaice malam bai kawo anan ba amma na ga kaman zai bada fa'ida shi yasa na kawo shi akan yanda ake rama salloli wanda suka kubce to haka sallar sallar asuba abin da yasa ban kawo ta ba sai da kusan ita ba ba wani iskali ka san ka rasa raka ɗaya zaka kawo ta da Fatiha da sura an bayyanta na'am sai dai na iya kawo sallar juma'a a ciki tunda masallacin juma'a muke ko sai ka zo ka tarar da liman yayi raka ta ɗaya raka ɗaya sallah raka ɗaya kawai kai ka samu to in ka tashi zaka kawo ka sani yanda liman yake yake karatu a me a bayyane to kai ma haka zaka yi a bayyane dan da yawa wasu sai su ce ah to ai sallah da rana ne shi saboda bai saba yana karatu da rana ba sai ya koye a a bayyane zaka yi yadda liman yake a bayyane haka zaka a bayyane haka in sallar idi ce ita ma ka samu ɗaya za ka kawo ta a bayyana kuma sai kai wannan kabarbarin kai ɗin za ka kawo kabarbarin nan guda biyar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan ka yi karatu sannan ka yi ta in sallar idi ce ko idi ta a ma'ana idul adha idi ta layya ko idul fitr idi ta azumi wannan ba haushe yake cewa karama sallah da babbar sallah amma dai addini ba wani karami ba babba a sallah duka sallah suna da girma da haka idi ta azumi da idi ta layya an fahimta na'am haƙun wannan yawa to amma shi addini abin da ya sa watan addini ba abin da ya bari ne sai da kana nan wataran wani abin na iya riska ka haka din to shi addini tun kafin abu ya faru da kai zai kawo ma mafita sai dai kai ne baka sani ba wallahi tuntuni ya kawo amma kaga yadda yawa ma ba a cika rasawa ba ko ko ba haka bane kamar yadda baba ya faɗa to amma wai saboda ai kila wani hakan ta faru da shi to in ya zo wurin ka kai ya zaka ce mishi ka ce a addini bai wannan bayanin ba a wallahi yayi ba abin da aka bari a cikin addini ko babu komai yana ciki babban kundin shine alqur'ani ma faratna fi kitabi min shay'in ba abin da muka rage ba mu sa shi a cikin alqur'ani ba shugaba kuma sallallahu alaihi wasallam jagora jagaba shi kuma ya warware mana bayani saboda hadisan sahaba an baita da kuma sauran malamai na baya fuqaha suka ƙara warware mana bayani dan haka a sallar asuba kenan a sallar idi kenan da kuma sallar juma'a a bayyane idan mutum kuma ya zo misali ka zo sallar juma'a sai ka tarar da liman ya ɗago daga ruku'u ya tsago daga ruku'u, amma ruku'un na raka'a ta biyu, ka samu wannan rakawoyi na raka'a ta biyun ko baka samu ba, baka samu ba. Dama ta farko baka maka na aka yi ta, to a wannan lokaci idan aka idar da wannan sallah, idan baka miƙe, ka sani ba raka'a biyu za ka kawo ba, sallah za za ka yi. A nan kuma ba a bayyana za ka karatu ba mai, a ɓoye za ka yi raka ta farko fatiha da sura ɓoye ta biyu fatiha da sura kai zaman tahiya ka miƙe kawo fatiha a ɓoye ka ƙara kawo fatiha a ɓoye sabida ka rasa baka samu ko raka ɗaya ba amma in ka samu ɗaya to cikowa za ka yi in baka samu ko guda ɗaya ba a zahar za ka yi an fahimta na'am to wannan shine a taƙaice abin da ya shafi a wanda raka'a ta kubce mishi masbuki kenan ya zai ya biya ya rama to za mu shiga wannan fasli insha Allah babun wannan babi fi sujudi sahawi zai mana bayani akan sujjadu sujjada na rafkanuwa yadda ake gyara sallah ta hanyar in mutum ya rafkana rafkana shine ko dai ka rage wani abu ko me ko ka ƙara wani abu ragewa shine an ce ka yi kaza sai ba ka yi ba a wurin me ka yi kaga ragi kenan ƙari shine ba a ce ka yi a nan ba sai ka yi me ka yi a wurin ƙari shine ake cewa rafkanuwa ko kuma ka gwama biyun ka yi ƙarin kuma ka yi ragin duk kuma a sallah kaga wannan didde rafkanuwa sunan shi to wannan ya faru akwai wasu abu da ake yi wanda ake kiransu da sujjadu guda biyu to ya ake yin su sannan kuma menene da me ake nufi da ƙari me da me ba ƙari ba akwai kuma abin da ko ka ƙara sha sallah ba abin da za ka yi in ma ka yi wani abin ka ɓata sallah akwai kuma abin da in ka bari a sallah ba abin da za ka yi in ma ka yi wani abin ka yi wannan sujadan ka ma ɓata sallah to kaga ce dole he ka san su dan kakka yi abin da kuma dole he kai sujadan in ka ƙi ba sallah ka je kuma ka yi abin da kuma ba za ka yi ba in ka yi ɗin kuma sujada in kai sujada kuma sallar ta ɓaci kaga dole sai ka bambance tsakani wanne ne sai an yi wanne ne ba za a yi ba an bayyana to da sauran bayanai shine wannan babin zai mana magana a kai insha Allah babin da zamu shiga na'am malam yace wasujudu sahawi sujjada na rafkanwa fi salati a cikin sallah sunnatin sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falin nuqsani idan mutum ya tauye wani ba sallah ragi kenan tauyewa ko ragewa yana ga dai Hausa ce dai din ma'anar su guda an bayyanta sajidatani zai sujjadu guda biyu ana ji qabla salami kafin yayi sallama ma'ana wanda ya rage wani ba sallah an ce ya yi abin a wurin sai bai yi ba, me zai yi? Zai yi sujada guda biyu, amma yaushe kafin ya yi sallama, da ya idar da tahiya, ko, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala barakatu ko, ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu ashhadu anna muhammad abduhu wa rasula yayi salata annabi da addu'o'in da zai ya gama sallama kawai ta rage to ba zai sallama ba me zai yi a lokacin zai ƙara Allahu Akbar sai ya yi sujjada, ya ɗago, ya ƙara sujjada, ya dawo, ya zaman tahiya, ya tahiya sannan ya sallami. Wannan shi ake cewa ƙabli, sujjada ƙabli, sujjadu guda biyu kafin sallama. Me ke sa a yi su in ka rage wani abu a sallah? Ana ji? Na'am, ba da tamami tashahudaini mutum zai yi su ne bayan ya idar da wannan tahiyoyi, tahiya da ake yi. Yazidu ba da huma zai ƙara bayan ya yi wannan sujadun guda biyu, ta shahudul akar zai ƙara wata tahiya again, zai sake. Ma'ana, kai ya ce, ai, na yi tahiya a zaman da na yi, wanda zan yi sallama, to amma saboda na kusanin da na samu na rage wani abu a sallah, sai na gyara sallar. dame da sujadu guda biyu kabli to tunda na yi su ai na yi a baya a'a sai ka sake maimaita wannan tahiya din sannan sai ka sallame an gane na'am guda ɗaya kenan sai sai ta biyu wali ziyada wanda kuma ya ƙari wanda ya ƙara wani abu a sallah abu ne an ce a yi so ɗaya shi ta yi so biyu kaga ƙari ne ko ko ba haka ba to wanda ya ƙara wani abu za mu ka kawo irin nau'in abubuwan na ina yi na dunkule amma muka shiga ciki za mu kawo menene ƙarin kaza an kai kaza duk zai mala bayani a nan gaba to in ka ƙara wani abu a sallah shi kuma mun ji an ce in ka rage me za ka yi sujjada me sujjada ƙabli a hausance shine me sujjada guda biyu kafin a yi sallama sannan wannan sujjadin za a mata me tahiya sannan a yi sallama to shi kuma wanda ya ƙara fa malam ya ce wali ziyarati wanda kuma ya ƙara wani abu a sallah sajada tani zai sujjadu guda biyu ba da salami bayan ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zai yi ba'adi ma'ana zai sujjadu bayan ya yi mai sallama wanda ya yi mai ya rage wanda ya ƙari ana ji da kyau na'am yashhadu ba'duhuma zai ƙara yin tahiya bayan ya yi su ana ji bayan ya yi wannan sujadun guda biyu zai ƙara yin tahiya wa yusallimu taslimatal ukhra zai sake maimaita sallama ta biyu a gane ai a baya ya yi sallama da ya sallama sannan kuma sabida ya san ya yi ƙari maimakon ya tashi ko ya kama jan tarbiyyar tasbihai sai aka sai alji ya ce mai Allahu akbar ya sujjada ya dago ya ƙara sujjada ya dago to a wannan zaman tahiyan sai ya sake maimaita tahiya sannan kuma zai sake maimaita kuma mai sallama an gane shine ake nufi anan sannan mala yace wa man naqasa wa zada wannan shi kuma ya hada guda biyu naqasa ya tawaye wani abu fi salati a cikin sallarsa yayi ragi wa zada kuma a cikin wannan sallar yayi ƙari kila a raka ta farko ya ragi a ta uku ya ƙari duk dai ba wannan sallar ba ce to kaga abu biyu sun faru da shi kenan yayi ƙari a sallah kuma yayi ragi to mala yace a mala yace to ya zai yi yadda zai shine sajada qabla salami zai sujjada kafin sallama sabida ba zai yi wa sai yayi kabli kuma ya ba'du ba an gane sai da yayi ƙari kuma yayi ragi wanda yayi ragi an ce zai yi kabli wanda ya ƙari zai yi ba'adi to in kai biyun in biyun suka faru fa kai ƙari kai ragi to za ka haɗa ne ka yi ƙabli kuma kai baɗi sai malam ya ce a'a ba haka ba ne yadda mutum zai yi zai yi sujjada ƙabla salami zai sujjada kafin sallama sai da ƙabli an rinjaye da ƙabli akan ba'adi an fahimta na'am malam ya ci gaba da cewa wa man nasiya sujuda qabliyun wa man nasiya sujudu sujudu qabliyun wanda ya manta da sujjada ƙabli, ana ji da kyau, sujjada ce ƙabliyu ta kama shi, amma sai ya manta bai yi ba, hatta sallama, har yi sallama. An san me sujjada ƙabli, ita ce sujjada kafin me. To shi sai ya manta ashe akwai sujjada a kansa, sai ya sallama, to ya zai yi, ko? Na'am, Male ya ce, sajada take kawai ya yi sujjada. ana ji in kana qariban in a kusa ne ma'anan kafin ya fita masallaci kenan ya tuna to kawai yayi sujjada ta yi san masa an gane wayin dala in kuma lokacin yayi tsawo aw kharaja min al masjid ko kuma ya fita da maga masallacin batala sujudu sujuda ta baci wa tabtulu salatu mahu sallah tare da shallar da yayi tare ita ma ta baci an gane sallar ta ɓace, amma malam suka ce, malam ya ce, in kana an salasi suna ne, in har wannan rafkanuwar da ya faru a kan tauye sunoni ne guda uku. An gane? A kan tauye rage ko tauye, an gade gane tauye, a kan tauye sunoni ne guda uku. Au aksara ko fiye da haka min zalik ko fiye da haka, amma in ya tauye sunna ɗaya ne ko biyu. to sallar shi tana nan ko da ya fita din an gane amma har sunna sun kai guda uku to wannan la budda sallarsa ta ɓaci sai ya mi sai ya sake wannan sallah wanda ya manta ya manta da me zan ƙara maimaitawa wanda ƙabli ta kama shi kenan sai ya manta har ya sallama ya manta ko da ko liman ne an gane sai a take ila ko a baya sai ma sai wani ya tuna mishi liman aiko an yi kaza to kawai liman sai ya kabbara sai ayi sai ayi wannan sujadin wannan sujadin ta dauke wancan kablin an gane in bai fita masallaci ko lokaci bai tsawo ba in kuma har ya fita lokaci yayi tsawo to sai a duba menene ya faru me ya tauye in sun kai sunoni guda uku sallar ta ɓaci sai an sake ta in ko sunoni biyu ne to ba zai ba sai an ba sai an canza ba an bayyanci karatun? Na'am. Mala ya ce, wa'illa in ko ba haka ba, fala tabtilu sala, in sallo in abin da ya tauye ba su kai guda uku ba, ana ji? To, fala tabtilu sala, sallar ba ta ɓaci ba. Ko da liman ne shi sallar je ba ta ɓaci ba, ko fazi ne ma'ana shi kaɗai yake sallah. Ana ji? to ga ƙari nan wanda ya manta da wata sujada muka yi ƙabli ko to kuma wanda ya manta da ba'adin fa ko ai zai yi yiwuwa ko wa man nasiya sujudul ba'di wanda ya manta bai sujudul ba'di ba ba'di ta kama shi wai menene yake faruwa a yi ba'adi? Yawwa, jazakallahu kaira, wanda ya ƙari, ba an ce zai sujada ba'adi ba, to shi ya ƙari amma da ya zo yin sallah, kawai sai ya sallame. Da ya sallame ba lokacin zai yi ba'adin ba, sai kawai fuk ya fice ya gaba. Ko aka gama sallama aka komai ya tafi, kila sai kashe gari ma ya tuna. Ko? kila kuma sai bayan awa uku ko bayan awa hudu ko sai da je gida ko sai da wata sallar ta zo ana ji ya zai yi to ga hukuncin malam zai kawo wa man nasiya sujudul ba'diyu wanda ya manta sujjada ba'di ma'ana sujjada bayan sallama ma'ana sujjada ta take aukuwa ga wanda ya kari a cikin sallah kenan ko to sajadahu la budda sai yayi wannan sujjada walau ba'da amin ko da bayan shekara ɗaya ne an gane duk lokacin da ya tuna to take kawai bai da alula ya je alula ya dawo ya yi wannan sujjadu sannan waccan sallah da ya yi ta wata ɗaya ko ta wata biyu sannan ta karɓu tana nan a rataye ba ta riga ta wuce ba sai ya yi wannan sujjadin sannan ya cika sata ta wuce kamar mutum yana bin shi bashi dubu ɗari ko duk in mutum ya gama biya ƙila wani abu aka ansa sai ya biya ko sai a bashi abu to duk lokacin da ya gama biya za a ba mutum ko to sai ya biya dubu casa'in da biyar saura dubu nawa biyar to ayin shekara ɗaya zai yi ba zai zo ya ce a bani abin ba abuna ba duk ran da ya biya biyar din nan to haka shi ma wannan wannan sijirin biyun nan bashi ne duk ran da ya biya za a bashi in bai bayar ba har ya tafi to ba ta an gane misali na kawo da wannan sai da a fahimci a gane yadda abin yake walau ba da amin ko da bayan shekara guda ne to malam mai ƙarin bayani ya kawo mana wasu hadisai da dama wanda suke nuni akan haka malam ya ce amma kaunin sujudi sawi sunnatun ita sujudi sawi sunna ce li fi'ilihi alaihi salatu wassalam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta haisu sajada alaihi salatu wassalam li sawihi ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ta kasance a cikin wasu ba'adin sallolinsa kuma ya yi, fi kullum mina ziyada wani kusan, akwai sallar da aka rage kuma aka yi sujjadin, akwai sallar da aka yi ƙari kuma aka yi sujjada. Kaga ashe yadda annabin ya yi haka mu ma za mu yi ko, dama annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli, kama sana kefa alaihi fi ma'ali insha Allah, kamar yadda za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya insha Allah kamar yadda malam ya ce. al'awwal arkan, Mala ya ce, a sallah tana da wasu ayyuka da ake yi a cikinta guda uku. Ana ji, al'af'alu salata wa ƙuwaluwa salata ta aka sami, al'af'alu salata, ayyukan da ake a sallah an kasabta su guda uku ne. Ana ji, kaso uku ne, na farko akwai arkan rukunai, arkan rukunan sallah. an gane za mu yi bayani a gane me rukunnan na biyu akwai abin da ake cewa sunnoni ana ji na uku akwai abin da ake cewa fada'il ko musabbai in ka so ka ce akwai farilla akwai sunna akwai musahabi duk dai abu ɗaya ake nufi uku akwai na dole akwai na an so a yi ana ji in baka yi ba zai tauye akwai kuma wanda shi ma dai an so a yin amma bai kai na biyu an gane me nake nufi anan farilla sunna mustahabi guda biyu guda uku arkan din nan karaka'atin kamar raka'a aw sajadatin ko sujada aw fatiha ko fatiha aw sallam aw salam ko yin sallama kai ka san yin sallama me sai a cikin sallah an mun yi bayani a baya dai a wannan littafin dole farilla yin fatiha tsayuwa a sallah, yin ruku'u, yin sujada, to sai a cikin sallah sai ka sauya sujada. Sai ba kai ba, ai, can ba mun ce in ka rage ba, to ba ban da wannan. duk tauyewar da in dai a cikin wa'innan ne cikin wannan na farko rukunin farko to shi gaba ɗaya raka'a ce ta tashi raka'a ce gaba ɗayanta za ka yi ilga'in ta ka aje ta a gefe za mu zo bayani a gaba ya ake ilga'i ya ake jefar da wata raka'ar a ginin wata za mu yi bayani shi a gaba ana ji na'am a mala yace a wasani na biyu a sunani sunnoni kattasha hudi kamar tahiya ana ji wa surati kamar karatun sura kagan ka ba karatun sura ai sunna ne ko me za ka yi eh za ka yi kabli an fahimta sabida me yasa sunna ne amma yanzu ka bar ruku'u sai da farilla sai ita ba wani magana kabli gaba ɗaya raka'a ce sai ka yi ilga'in ta ka aje ta gefe ka gina wata akai an an fahimta na'am kaman a tahiya kamar sura ana ji kamar karatu a bayyane ko karatu a ɓoye, ana ji, to duk wa'innan dai menene su sunnoni, to wa'innan su ana ana ne, ana yin ƙabli a kansu, ana ji, ana ba'adi a kansu, in an rage su ana yi, in an ƙari nan ma ana yi, a kansu ne a sujada ƙabli take aiki da sujada ba'adi, ba ta aiki akan rukunai. ko in ce a takaice ba ta aiki akan farillai ana ji li hadisi li hadisi abdullahi bin bujainata radiyallahu anhu sai da hadisi abdullahi bin bujaina Allah ya kara mishi da qal yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah su kara tabbata gare shi qama min as-salati zuhri ya miƙe daga sallar azhar wa alayhi al-julus alhali akwai zama a wurin sallar azhar idan aka yi raka ta ɗaya ana zama in aka yi ta biyu ba to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna a wannan zaman ba sai yi shi kuma zama na biyu a tuna sunna ne ko farilla sunna zama na ƙarshe fa farilla to ka ganin me aka bari sunna to dama sunna a kanta ne kabli ko ba da take aiki ko na'am to shine abin da hadisin ne yake nuna mana ana ji falamma atamma yayin da manzo Allah ya kare sallar ya gama gaba daya salatahu sajada sajada tayi sai sujadu guda biyu nan kabli yayi ko ba di sai da ya idar da sallah ya sallame an gane ba di yayi ko na'am wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam muslim suka fitar da wannan hadisi ma'ana hadisi ne na sahihaini na uku dama mun ce abubuwa guda uku ne a sallah akwai arkanu rukunai akwai sunnoni akwai mustahabbai ko kace fada'ilu ana ji to sai na uku shine fada'ilu ko mustahabbat mustahabbai ko mina sunani kamar takbira takbiratul wahida kamar kabbara guda daya na Allahu akbar dagowa Allahu akbar Allahu akbar wayannan takbirat din kamar guda daya mustahabi ce dan ka bata ba za ka yi ƙabli ko ba ba. An fahimci karatun? Na, wa raful ya daini kamar ɗaga hannu inda ihrama a lokacin kabara harama. In za ka kabara harama sai ba ka ɗaga hannu ba, kawai cewa ka yi Allahu Akbar. Yayi. Sabida ɗaga hannun shi me musahabi. Amma faɗin Allahu Akbar ɗin shi ko me farilla. Shi ya ma fi ƙarfin sunna. Farilla ne in ba shi kawai ma ba ta ne. An gane? An fahimta? to misali barin kawo nan bai kawo ba nan ma kila wani hakan za ta yi kasancewa mutum ne sai ya shiga sallah ya bi liman yana zuwa aka bi liman yana shiga sallah sai da sai da aka aka gama raka akan ana raka ta biyu sai tuna shi bai kabar harama to sai aka ce a take a lokacin da yake tsayan sai ya kabar harama ya sa Allahu akbar to a lokacin ya ƙudiri niyyar waccan bare ya baya ba ta kawai. Sunanta daga wannan raka, wannan raka to ita ya fara, ya samu. Ana idar da sallah sai me, sai miƙe kawo wannan raka. An gane, an gane ta saboda me sai ce, harilla ce. Na'am, jayi. A fasunatu mustahabbatun la yasjudu li tarkiha. ita sunna musahabba wannan da muka faɗa ba a yin sujada don an batta faman sajada laha wannan ma ya mata sujada to bada lassalatu sallarsa ta baci kamar alkunutu alkunutu ai musabi ne ko ana yi kuma a sallah asuba ko to sai mutum ya manta bai alkunut ba sai ce subhanallah na manta ba ni alkunut ba kawai sai ya tafka sujada to wannan sujada da ya gaba ɗaya ta ɓata sallar gaba ɗayanta an gane saboda me yasa saboda ita ba sunna ba ne mustahabi ne an gane la hadis ibnu umar saboda hadisin abdullahi dan umar qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sahawa illa fil qiyam babu rafkanuwa sai a tsayuwa an julusi daga zama auli julusi ko zama an qiyam daga tsayuwa ma'ana dai ba a yin sujadu sai akan abin da ya shafi sunna an gane na'am wannan hadisi a rawahu imamu darul qutni wa imamu hakim wa baihaqi imamu darul qutni da imamu hakim da imamu baihaqi dukkan su sun ruwaito wannan hadisi na Abdullahi bin Umar. Wa amma jabarin nukusan, mala ya ce, amma gyaran tawaya a sallah, gyaran abin da ka rage a sallah. Ana ji? Sajadatai ni ana yin sujadu guda biyu ne. Ba duk waka bi, ƙabla salam kafin a yi sallama. Amma wanda ka rage, me za ka yi? Ba da salam shi sa yanzu da muka kawo hadisin annabi a yi sujada ba ji sai da ya ije da sallah sannan ya sujadin to nan kuma ƙabli ce wannan za mu kawo hadisai san a gane ashe manzan Allah shi ya sunan taman haka an gane na ba da tashahudai ni bayan yi tahiyoyi nan guda biyu ma ziyaratin tare da ƙari tashahudin aka tahiya ta daban za a ƙara wata tahiyar wacce ake nufi tahiyar wannan sujjadin da zaka tsara guda biyu an gane na'am la'adi la'harisun saboda hadisai da yawa da suka kawo na manzo Allah wanda suka zo akan haka amma ga kaɗan daga ciki a hadisi Abdullahi bin Bujainata da hadisin Abdullahi bin Bujainata wanda muka kawo da shi ma yana cikin hujjojin an fahimta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama min salatu zuhri ana ji mun fassara shi ɗazu ko ya miƙe daga sallah a zuhur wa alaihi julus alhali akwai zama kenan da ya raka ta ɗaya ba zama dama raka ta biyu ba akwai zama ba sai bai zauna bai miƙe ana ji alamma tamma salatu yayin da ya cike sallar sa sajada sajadataini sai ya sujjadu guda biyu fa kabbara ya kabbara fi kullu sajdatin kowace kabbara in zai yi sai ya mata kabbara wa huwa jalisin yana zaune qabla an yusallima kafin yayi sallama kenan wace yayi qabli ana ji wasajada huma nasu su ma mutane da suke bin samamu su ma suka bi suka yi sujjadan ma hu tare da manzo Allah makana ma nasiya sun yi wannan ne dan cike gurbin abin da ya man ya ya, ya ajiye ko wance ya mantar saboda me julusa wannan zaman makana ma nasiya min julus wannan zaman da bai ba wannan sujadan su ne suka gyara wannan zaman an gane su suka maye suka mai da sallar ta yi jabal aka gyara ta kare ta aka gyara da ta kare to sai ya zama yawa ɗori su ne suka yi mata ɗori suke wa wannan sallar ɗori an bayyana imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisin ana ji to sai ga hadisi na biyu hadisu al-mughira bil shu'ba an samu hadisi daga mugira ɗan shu'uba Allah ya ƙara mishi da sabon manzo Allah ne ya ce anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashahada ba'da an rafa'a ra'suhu min sajdatihi lis-sahwa lis-sahwi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahiyya bayan ya dago kansa daga tahiyya daga sujjadu guda biyu da yayi saboda cike rafkanuwar da ta faru a cikin sallah kenan wannan hadisin me yake nuna mana ashe bayan an yi sujjadu guda biyu ana ƙara maimaita yin me tahiya an gane hadisi ya zo mana da haka kuma wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi an fahimta akwai kuma hadisi na Imran bin Hussein Allah ya ƙara mishi yarda shi ma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla bihim fasaha fasajada sajadataini summa tashahada summa sallama shi ma wannan hadisin me yake nuna mana dai annabi ya hakan ta faru ya yi sujjadu guda biyu kuma bayan ya yi su ya maimaita tahiya sannan ya yi sallama imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi a imam hakim da ibn hibban sun ce wannan hadisi sahihi an fahimta na'am wajabar waljabar ziyada bi sajdatayn ba'da salam ma tashahudi tashahudin ba'dahuma thumma sallama taslimatal ukhra yatashahhada lahumā li hadithaini atiyani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai dai da dama wanda suka yi nuni cewa idan aka rage wani abu a sallah ko aka yi ƙari to wannan ainihin sujjadin da za guda biyu ana ƙara maimaita karatun ana ƙara maimaita karatun tahiya a cikin wa'innan wannan sujjadu guda biyu na'am malam ya ce wa ƙauluhu wa man nasiya sujudu qabliyun da malam ya ce ai mun ce wanda ya manta da sujuda qabli ko bai yi ba me muka ce zai yi take zai yi ta in me in lokaci bai yi tsawo ba in a lokacin ne to idan kuma lokacin ya yi tsawo ba ya har ya fita ya tafi sai aka ce akwai magana sai a duba shin abin da ya tauye a sallan sun kai sunnoni guda uku in sun kai uku to dole sai ya yi in sun kai uku sallar ta ɓaci yawwa in sun wuce uku dai haka amma dai kasa da uku biyu ne ko ɗaya sallar tana nan an fahimta mun faɗi wannan hukunci ko to shine malam zai ƙara mana bayani anan fala anna sujudu qabliyun sai da ita sujada qabli sunnatun sunna ne murtabitatan bis salati wacce aka aka daure ta tare da sallah wa tabi'atan la wa tabi'un yuda hukumul matbu idza farba fa yatuba ala sujudil adil annahu litahkim salah فاشتبح ركنا من أركانها فلا يؤتى به بعد طول لبطلان الصلاة مراعاة للدليل من يقول بوجوب السجود الساوي على قول مالك هكذا مالن دي بياني دي دي بيانن مرغا mun yi shi ma a baya akan ga bayani akai a sai dai kawai zamu ambato wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake cewa la sahwa illa fi qiyam shi ma mun faɗe shi a baya babu rafkanuwa sai dai tsayuwa daga zama ko zama daga tsayuwa an bayyanta ma'ana dai sai a wurin da aka bar sunna ba wurin da aka bar farilla ba wurin da aka bar sunna ba kuma wurin da aka bar me mustahabi ba na'am an bayyanta amma ba adiyu kama fil wadiha fa innahu yasjudu mata zakarahu ita ba adi kamar yadda muke magana ita kuma ita sha bamban sai mutum ya manta da ba adi ita kuma ba adi mun faɗa ko shin menene mutum zai faru da shi ya yi ba'adi rage wani abu ne a sallah ko ko ƙara wani abu ne a sallah ƙari ko to ya ƙara wani abu maimakon ya yi ba'adi sai ya manta bai ba sai ya fita da ya sallame sai ita ba'adi sai an yi sallama ko da yana sallamewa ya yi azkarin da zai iya tafi ya fita to sai muka ce zai yi ta a duk lokacin da ya ya tuna an gane? Na'am, yajjuduhu mata zakarahu walau ba da amin ko da bayan shekara guda ne, ko ba haka ba ne? Kai ko shekara uku ne ma da ya yi, shi ne na kawo misali ga mai bin bashi go? An gane? Na'am, da annahu jabarin falayas kuto bittaɗawe domin gyara ne, gyara ne na sallah. Barata ba za ta lalace ba, matuƙar je ba a gyara ta ba ba za ta yi daidai ba. kenan gyaran na yana jira duk lokacin ka gyara sai ta miƙe an gane sannan kuma can da aka ce wanda ya wamanna ƙasa waza da ke ya yi nukusani ya rage waza da kuma ya ƙara sai muka ce mai sajada ƙabla salami zai sujada ƙabli saboda an rinjayar da sujada ƙabli ana yin ta ne a cikin sallah ita kuma ba ana yin ta ne yawa an fahimta to sai aka rinjaye da wanda ake a ciki akan wanda ake yi a waje kasan na ciki ya dan funa an bayyana na'am to wannan shine to ban sani ba ko akwai a wannan To, bara mu ƙara wannan satara ɗin. Wa man na ƙasa faridatan, Mala ya ce, duk da mun yi bayani, a cikin bayani mun kawo wannan, to amma dai bari mu karanta sai da mu karanta wurin ba. Wa man na ƙasa faridatan, wanda ya tauye farilla, fala yujzihi sujuda anha yi mata sujjada ba zai gamsar da shi ba ba zai isar ba ba zai sa ya gyara sallah ba misali wanda a sallah a sallah dai kowa ya sani in ana yi ruku'u sai shi da ya gama karatu maimakon ruku'u sai ya tafi direct kawai ya sujjada ya manta mai ruku'u to wai zai yi kabli in an yi ragi ragi yayi ko dama in an yi ragi da Allah me yake yi ba kabli ake ba to shi zai yi kabli aka ce kowa ya yi kabli ba su ba ko kuwa ya yi ruku'un amma da ya zo su jira sai guda ɗaya su jadu nawa ke biyu an ga sai guda ɗaya su jadu nawa kuma ake yi biyu to don Allah in ya su jadu nan in ya zo mata kabli ta gyara bai gyara ba ko yawwa shine magana da malaiti hakan nan wa manna kasal fada'ila wanda ya tauye mustahabbai ana ji fala sujuda alaihi ba zai sujjada a kansu ba kaman me na kawo misali da me alqunutu da kuma fana Allahu akbar Allahu akbar Allah takbirat din an gane ba zai in kuma yayi me zai faru ba sallah gaba ɗaya ta me kaga dole a kiyaye wannan abubuwan ba wala yakuna sujudu qabliyun ba sujada ƙabilu ba ta kasancewa illa bi tarki suna sai an bar sunnoni guda biyu ana ji fa aka sara ko fiye da biyu amma an kaba sunna guda ɗaya ba za ka yi ba to amma ƙila wani na iya cewa ina ga ko a wurin karatu ne ko mun yi wannan abin nan din wani ƙila ya ce a to na manta da zamantahiya kuma an ce sai na gyara sai na yi ƙabli ko to kuma ya zama ta yayi guda ɗaya ne sai mu ce ma a'a ba guda ɗaya ba ne ai akwai zaman akwai kuma karatun tahiyar guda nawa ne ko ba ga wani sannan ne mata da karatun sura shi ma sai ce a to ai guda ɗaya na bari za a ce a'a ba biyu ne bari ka gane yadda yake karatun fatiya da kuma tsayuwa domin karatun fatiyan duka sunnoni ne guda nawa kenan biyu kaga ce ba ɗaya bane biyu ne yau da haka wanda ya bar su kai ya ce wai ɗaya na bari an ce an bar ɗaya ba a yin kabli ko ba ji a ba a yin kabli tun na bari ragewa ne muke magana kai ana ji na'am fa aksara ko fiye da haka wa amma sunnatun wahida amma sunna guda ɗaya fala sujuda laha ba a mata sujjada ana ji sai dai in guda ɗayan ne wacce take gwamammiya wacce take haɗe irin da wannan na kawo misalanta illa surriyun wal jaharan sai dai wurin ɓoyewa da bayyanawa su ma ai ba guda ɗayan ba ne in ka kalle su da kyau karatu na ɓoyewa da na bayyanawa ai su ma tare suke da tsayuwar ko tare suke da karatun an gane ɓoye karatu ko bayyana karatu nan ma in ka ɗau wajen bayyanawa ka ɓoye wurin bayyanawa sai ka ɓoye mai kai a nan ragi ana ji wurin ɓoyewa sai ka bayyana mai kai a nan ƙari, wurin bayyanawa, ana ji, sai ka ɓoye me za ka yi, abli, wurin ɓoyewa sai ka bayyana me za ka yi, ba a ji, a riƙe wannan da kyau, ana ji, an dai fahimci me ƙabli me ba a ji ko kafin sallama da bayan sallama, ƙabli kafin sallama, ba a ji bayan sallama, na'am. illa bi tarkin sun afon, faman asarra wanda ya ɓoye karatu fi jahari a wurin da ake bayyanawa sajada qabla salami kun ji ko zai sajada qabli wanda ya ɓoye a wurin bayyanawa me yayi kenan ya rage a afwan wanda ya ɓoye a wurin bayyanawa rage yayi rage yayi rage yayi ai daga murya da daga murya da kuma ƙasa da murya wanne ya fi yawa ɗagawa ko to sai ka rage sai ka yi ƙasa da murya shi ragewa kai ko ƙara kai an gane sannan kuma wanda za a ɗaga muryar sai ka yi ta a ɓoye shin ƙara ta kai ko rage ta kai an gane raga ragi ce nan na'am wa man jahara wanda ya bayyana karatu fi suri a wanda ake ya boye sajada ba da salami a nan wurin zai sujada bayan ya yi sallama an gane wa man takallama sahiyan wanda ya magana a cikin sallah yana mai rafkanuwa ba da gangan ba kawai ya shafa'a kawai sai ya magana ya shafa'a cikin mantuwa shine rafkanuwa ana ji sajada ba da salami zai sujada ba'adi me yasa zai ba'adi sai da yayi ƙari ita wannan maganar da yi akwai ta a sallah babu shi ne an malamai suke cewa ko da inda ya kai harafi biyu na tuk ta'un da bawu mun taɓa magana anan tofar da miyau tuk sai ka yi ƙabli sai kai ba a dukai dalili ka fitar da ta da ba tuk an gani na'am wa man sallama wanda ya sallama min raka'ataini daga raka'a biyu za ka yi azahar kana yi raka ta biyu an yi zaman tahiya me yake jira da kai ba za a miƙe ba kawai sai aka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to aiki da ana ji to ya zai yi shi kenan sai a ce subhanallah subhanallah ana ce ma subhanallah to me za ka yi sai ka miƙe kana miƙewa sai ka kawo raka'an nan guda biyu kana gama kawo su sai ka yi mai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko haka za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba dai an yi da sallah ba kenan to sannan sai ka ƙara Allahu akbar ayi sujjadu guda biyu shine ake cewa ba'ada salami ba'adi za ka yi a wurin ba'adi ba qabli ba me yasa za ka yi ba'adi tambaya nake eh me ka ƙara yawa to a ji da kyau wasu ba su fahimci nan ba wani zai ce a'a to ai rage wayi ko ko ku hankalinka ba zai iya kawo ma haka ba da yawa wani zai iya kawo haka zai ce a an ce ayi sallah raka hudu shi da ya biyu sai ya sallama da Allah me yi ba rai ya rage ba to amma a shari'a ba rage wayi ba kari an san me yasa saboda ai a wurin da ya zauna tayyan ba a ce akwai sallama ba a wurin. Cewa aka kawo a miƙi, shi sai ya kawo sallama, don haka da ya kawo ƙari. An gane? Da haka to ƙarin nan da ya kawo a wurin. Shi don haka wannan ƙarin da ya kawo sai ya zama dole me zai yi, ba adi zai yi, ba ƙabli zai yi ba, sai da ba ragewa yi ba. Na don haka mala ya ce, sajada ba da salami zai sujada bayan sallama. Dalili sai da wa'innan hadisai wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ya kawo da sauransu kamar dai hadisin hadisin Abdullahi bin Bujainata annahu alaihi salatu wa salam cewa manzon Allah ya da tsira da aminta Allah suka tabbata gare shi sajada qabla salami manzon Allah yayi sujjada kafin sallama me yasa litarki sunnati julusi saboda ya bar sunnar zama hadisin da na ya bar sunnar zama wani zama julsatul wusta zama na tsakiya kar wani ya rikice banda zaman karshe shi na karshe dama farilla ne zama na me na tsakiya wani hadisin imam bukhari da imam muslim duka su rawaito wani hadisi ma'ana hadisi ne ingantacce sahihi a nan za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan fasalin da muke shine lubbun wannan littafin watan shine asalin ƙwayar abin da littafin ya kunsa gaba daya sai da anan ne a wannan anan ne rikicin da gaba ɗaya za ka yi sallah amma ka watsa da ita a wurin baka san ka watsa da ita ba anan ne gyaran yake an fahimta shi yasa za a ji wani abin na faɗa yin ce zan maimaita sai in ƙara maimaitawa ba wai abin da ya sa ko da kai ka sani wani kuma kila bai sani ba an bayyanta wani kuma kila ya sani amma ya me ya manta faɗin mai da za a sai ka ji kawai ya ya dawo ya na tuna haka ne na tuna ya sani an bayyanta dama ya sani ya manta ne kamar wancan da muka kawo da dai duka dai irin wayannan shine babba dama shi a karatu ana yin shi ne domin a tunasar an bayyanta a tunasar don wani ya sani amma ya manta to wani ko bai sani ba a lokacin shi sanar da shi za'i an bayyanta duka guda biyu ake so a tafi da su lokaci daya Allah ya samu dace alfarmar sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a nan za mu tsaya sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga inda mala yace wa man zada fi salati raka'ataini wanda a cikin sallah ya ƙarin raka daya za yi uku ya hudu ko za yi hudu ya biyar ko ko za yi biyu ya uku to sannan sai mala ta kawo mana dai bayanai dai na abubuwa dai na likitoci me ake ta matsaloli da suke faruwa a cikin sallah da kuma hanyoyin da za mu magance su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar muna ƙara maimaitawa duk dai ƙoƙarin mu mu yi sallah kamar yadda annabi ya koyar idan ba kai sallah yadda annabi ya koyar ba sallah fa bata ansu ba kuma ita sallah nan ita ce imadar dini jinshikin addini in ka kawo ta ta cika addini ya cika in ba ta babu addinin gaba ɗaya ba wai yin ta ne matsalar ta ba sallah ba yin ta bane matsalar ta da yawa wani zai ta yin sallah ya je wurin Allah kuma ba sallah gaba ɗaya dalili bai yi ta yadda ake so a yi ta ba an fahimta ba bai ne bai ba yayi amma yayi ne kamar yadda ya ga ana yi shi kuma Allah ba wannan yake ansa ba sai ka yi ta yadda aka ce a yin ma'ana yadda aka annabin ya ce a yi haka kai ma ka koyo kai daidai da hakan to shine kai ma Allah sai an shi sallaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka kuskure Allah ya fi mana karanci ilimi ne alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai a saboda yanayin lokaci ina ga yau ba sai mun ansa tambayoyi ba sai da shi kanshi karatun namu kusan kamar tambaya sai tare da ansa ko karatun namu kusan kamar tambaya sai tare da ansa amma Allah ya kai mu gobe kilan akwai masu tambaya din to sai a ansa tambayar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa